نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkan godiya da yabo da girma da ɗaukaka sun tabbata daga Allah maɗaukakin sarki wanda ya haɗa mu a cikin wannan makaranta mai suna Rawdatul Janna lidira ta fi ulumi kitabi was sunna a cikin wannan rana mai albarka ta Juma'a wata muna takwas ga watan Juma'a Saniya hijira dubu ɗai da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ishirin da biyu ga watan ɗai dubu biyu da ishirin da ɗai miladiya inda muke ci gaba da karatun littafin alfarida wato alfiyatul imam suyuki annahwiya wadda muna cikin babi mai magana akan al-murwahu wal mabniyu inda a satin da ya gabata muna tsakiyar shekara lokaci ya muna halinsa. Wato shekara ita ce wa ghairuhu urifa wal madi buni wal amru wal thalithu mu'rabun ini ya'ra min al inathi wat tawkid in باشره والحرف بالبناء قمن واخترت فيما قبل أن يركبا واثقة لا تبنيه أو تعربا والأصل في المبني تسكين ككم وهو بقمت ويرعن ملتزم أو هو أو نائبه في الأمر نحو اضرب اضرب اضرب واخشدري نعم وأساتين دي قباتا منكرا تا وأنن شدرو منفسرة mun shiga cikin bayani da sharhi da akwalu inda malamai sun ka ambata game da su sai lokaci ya mana halinsa inda mun ɗauko bayani game da abin da ya shahi ginar af'al inda yake cewa wa ghayruhu uriba wato duk sunan da bai yi kama da harafi ba ta ɗaya daga cikin ɓangarori guda shidda waɗanda mun ka ambata. Wato suna bai kama da harafi ta gehen aji ba, bai kama da harafi ta gehen istimali ba, bai kama da harafi ta gehen ma'ana ba, bai kama da harafi ta gehen bukata ba, bai kama da harafi ta gehen lafazinsa ba, bai kama da harafi ta gehen zuwansa muhimmali ba. to duk sunan da bai yi kama da harfi ta waɗannan ɓangarori guda shidda ba ya ce ma'urabi ne wanda muka yi bayani akan cewa sunaye waɗanda an mu'urabai su ne mafi yawa saboda li'irabi shi ne asali a cikin sunaye haka kuma muka ɗauko bayani game da fi'illai inda muka ɗauko bayani akan fi'ili mafi wanda shi ma mun yi bayanin inda ake gina shi da kuma waton kashe-kashen gina tashi da yake ya ce wal mazimu fili mazi mabnina mun yi bayani ana gina shi bisa ga fatha wanda shi ne asali akwai inda ake gina shi bisa ga sukuni akwai inda ake gina shi waton bisa ga bomma to waɗannan don mun yi bayanin su a satin da ya gabata to a yau inda za mu tashi shine wal amru haka nan shi ma fi'ili amri مبني على الأصح خلافا للكوفية والأخفش في أنه معرب مجزوم بلام الأمر المحذوفة تخفيفا وتشير إلى أمر كوني وأن أمره إنغانشي مبني ني dan shi a ɗarinsa da mazi ya ce wal mazi buniya wal amuru ai kazalika shi ma fi'ili amri mabniyi ne alal asahi sabanin waton kauli wanda ba a sahu ba wanda shine kaulin kufawa da malam akhbash su sun ce fi'ili amri ba mabni ba ne sun ce mu'rabun ne majazurun suke cewa ba mabniyun ba saboda ni sun ce muqtafa'un an kaso shi ne daga fi'ili mudari shi kuma fi'ili mudari ana yi mai jasma mu'rabina da haka shi ma fi'ili amri da aka kaso daga rai shi ma zai bi shi akan lirafi to amma dai kauli wanda an mafi inganci shine wannan kaulin da ya ambata cewa fi'ili amri mabniyun ne mabniyun ne kuma da'ima in ma an yubna ala hasbin nuni aw ala hasbi habbil illa aw al fathi aw al sukun wato gina fi'ili amri dai ana gina shi ne a wuri hudu in ma dai ya kasance mabniyun ala hasbin nuni ko mabniyun ala hasbi harfi da illa ko mabniyun ala sukuni ko mabniyun ala fathi waɗannan su ne kashe-kashe guda hudu inda ake gina fi'ili amri kashi na farko ana gina fi'ili amri ne ala hasbin nuni idan tasala bihi wahidun min dama'ira talaka wato ana gina fi'ili amri daga shahin nunu idan ya zan ya sadu da ɗaya daga cikin dalirai guda uku. Dalili na farko shi ne aliful isnai, ya zan ya sadu da waton alif wadda ke nuna tasiriya. Dusta da fili amri ya sadu da aliful isnai, za a gine shi ne ala hasbin nuri. Kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce, Izhaba ila fir'auna innahu tsara, fa qula lahu qawlan layyina. kaga izhaba Allah yana magana da annabi Musa da annabi Harun sai yayi umarni ga mutum biyu to izhaba din nan fi'lu amrin ne mabniyun ala hasbin nuni wal alif fa'ilun mabniyun ala sukun fi mahall raf'in izhaba ila fir'auna kaga muta'alliki na da izhaba innahu tagha sannan yace fa qula lahu qawlan shi ma محل شاهد النبي فأولى فعل أمر اسمها مبني على حذف النون والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع فقولا له قولا لينا هل إذا ما كان لو أن في الله ملازم اذهب تقولا za mu ga kowannen su fi'ili amri ne an gine shi bisa ga shafe nono saboda ni alifun isnai ne ce ta saru da shi to duk inda alifin isnai ta tsaro da fi'ili amri to za a gine shi ne bi wato ala hasbin nuri wato dalili na biyu shine wawul jama'a duk sabda wawul jama'a ya tsaro da fi'ili amri to fi'ili amri nan za a gine shi ala hasbin nuri shi ma irin su idribu iqra'u izhabu قال الله تعالى ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق هذا ارجعوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع هذا ارجعوا فعل أمر يسوى لأن كنا شك واو الجماعة شيء صار الشاج والنون أصلنا ارجعون كما يدون أصلنا قولان هذا شيء ما ارجعون فقولوا فيما قولوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع domin ka kalli da irji'u da qulu anan kowannen su wawul jama'a ya taru da shi to saboda wannan taruwar da wawul jama'a shi yasa an ka gine su bisa ga shahin nuno kenan asalin irji'u irji'una asalin qulu quluna wuri na uku inda ake gina fi'ili amri ala hasbin nuni shine ya'ul mu'annasa fil muhadara wato ya'ul mu'annasa ta muhadara shi ma ana gina fi'ili amri a wannan wuri kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ya maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a zakirina kaga ya maryam qunuti qunuti fi'il amri مبني على حسب النون والياء فاعل مبني على السكون في محل رفع واسجدي فيما اسجدي فعل امر مبني على حسب النون والياء فاعل مبني على السكون في محل رفع هكا واركعي فيما اركعي فعل امر مبني على حسب النون النون والياء فاعل ومن على السكون في محل رفع domin muka kalli waɗannan fi'ilai guda uku ukunuti isjudi yarka'i waɗannan kowanne su fi'ili amri ne an gine shi bisa ga shahe nunun saboda saduwarsu da ya'ul mu'annasa fil mukhafama asalin ukunuti ukunutina usjudina irka'ina sai aka shahe nunun saboda a nuna alamar sukuni ita ce shahe nunun din to shine waton wal'amuru fili amri ana gine shi a wuri uku wannan wurare guda uku shi ne kashi na farko inda ake gina fili amri ala harfin nuni to wuri na biyu shi ne inda ake gine shi bisa ga harfu harfin illa ana gina fili amri bisa ga shahi harafin illa idan ya zan karshensa akwai harafin illa wawun ne ko alifin ko yawon sunan ma za a gina fi'ili amri ala hasbi harfin illa kamar yadda nan aka gina shi ala hasbin nuni to ana gina shi bisa ga shahi alif shine na farko daga cikin harufan illa idan ya zan fi'ilin nan yana dauke da alif kamar yadda Allah mabuhakin sarki ya ce wanha alil munkari kaga wanha asali ne inha sai aka shahi alifin saboda sukunin nan inha fi'il amri مبني على حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها كما يدعى النبي صلى الله عليه وسلم يتشي ورد بما قسم الله لك تكون أغنى كي يرد أبن الله يرب يباك سيكا كسنتي أغنى الناس مهي ولا تربتان هذا إرضى فعل أمر مبني على حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها والفاعل الذي مسلم فيه وجوبا تقديره أنت وإما كان لإنها ده إرتنا هو النزل في إلي أمرين مبني على حسب حرف العلة وهو الألف والفتحة قبلها دليل عليها والنفسها تأكبر يتكينون الجواء ألف أنك شاهي كوكما أشاهي واو bayan alif sai wawu shi ma idan fi'ili amri ya yana da wawu a ƙarshensa to shi ma ana gina shi ala hasbi harfil illa irin wannan wawu كما يتألى مطلع الإنتاجية فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين فاعف فعل أمره مبني على حسب الواو شين مبني على حسب حرف العلة والضمة قبلها دليل عليها والفاعل دليل مسلم فيه وجوبا تقديره أنت إذن سوء وادعو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة هذا ادعو فعل أمره مبني على حسب الواو والضمة قبلها دليل عليها ما كان للعرف دا أدعو أنا هو الناس في لأمرين أن جيني سبو الشاي حرف إلا شيني واو علامة واو دي شيني وانا ضمة تمكي لهم أكاش هو الذي فاعل استرانا مستقر وجوه تقديره أنت نقول شيني ياو da cikin hurufin illa kamar yadda Allah ya ce fa aufi lana alkaila kaga aufi فعل أمر مبني على حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها فأصل بأهلك هذا أصل فعل أمر مبني على حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها إما هكذا أوفي ده أصل هو الذي تكنسو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة wani harafin illa shi ne ya'o mai ke gwada mana ya'o ne wannan kasarar da ƙarshen kalimar wannan shi ne wato inda ake gine fi'ili amri bisa da shani haruffan illa guda uku wuri na uku da ake gine fi'ili amri alal fathi bayan mun ga inda ake gine fi'ili amri ala hasbin nuni da inda ake gine shi ala hasbin harfin illa to wuri na uku shine mabni alal fathi ana gina fi'ili amri bisa ga fatha idan ya saru da nunu tawkili as-saqila aw al-khafifa duka dai كما إن إدربان كذا إدربان فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بدون التركيز الثقيل خفيفا والفاعل غير مصر فيه وجوه تقديره هو أنت كما إدربان فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بدون التركيز الثقيل والفاعل غير مصر فيه وجوه تقديره هو أنت وأنا مري شيء كوي أكيد جينا في إذا أمر مثل فتحة إن يصير بدون التركيز الثقيله wuri na hudu wanda shine na karshe daga cikin inda ake gina fi'ili amri shine inda ake gina shi daga sukuni wanda shine asali wal amru mabniyun ala sukuni misalu hudda tabbata al mabnun wanda shine asalin sai an arbasa shine sannan za a yi wadancan wato ana gina fi'ili amri bisa da sukuni idan kana sahih al akhir idan zan karshen sa lafiya lau sannan walam yastasir li akhirihi shay'un ba wani abu da ya tsaro da ƙarshen sa kamar ka ce idrib izhab kamar yadda Allah ya ce wa khudh bi yadika dirsan fadrib bihi aga wa khudh khudh fi'l amri mabni ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab shi bai da mahalli bi yadika muta'alliqun bi khudh dirsan maf'ul bihi mansub fadrib كذا فضريب فيما فعل أمر مبني على السكون والفاعل الذي المصدر فيه وجوبا تقديره أنت المهم هكلل إضرب بخص قوة الناس فعل أمر اثنين كما قوة الناس صحيح الآخر اثنين بيان صحيح الآخر با ولا أول يستعر لك على شمس نون التوكيد السخيلة أو خفيفة ودنشي عن تكين يسوس السكون كوكما نون النسوة تستعر لشي كما إن صحيح الآخر اثنين كما يزالون النسوة تستعر لشي أنا إيه shine shi da sukuni irin wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulah kada aqimna fi'lu amri mabni ala sukuni li ittisalihi bi nun niswa wa nun niswa fa'il mabni ala fathi fi mahalli rafin as-salatu maf'ul bihi shima atina irin al-i'rab sugura da aqimna atina fi'lu amri مبني على السكون للاتصال من النسوة ومن النسوة فاعل مبني على الفتح في محل رفع شيما أطعنا فعل أمر مبني على السكون اتصالي بنون النسوة ونون النسوة فاعل مبني على الفتح في محل رفع وأن سونة wurare guda hudu halaye guda hudu inda ake gina fi'ili amri to amma idan muka kalli fa'ilin nan na fi'ili amri za mu ga in ma dai zama zamirin bari yana iya zama zamiri wanda a bayyane ga hili kamar irin alifin isnaini da muka ce izri ba ko ya ulmu an nasar da muhafa ba izri bi ko wawul jama'a izri bu kaga nan mun ga da mirul baris irin nurul inasi izrifna ko kuma mu gane shi ya zama zamirun mustaqim kamar irin saura irin izrif kaga zamirun mustaqim ne amma wawu sadda wato fa'ilin fi'ili amri zai zama zahira shi kullum mustatirun na kuma mustatirun wujuban ba jawaban bane da inda jawaban ne da zai halarta wani lokaci ka gane ga hili wani lokaci kuma a ɓoye shi to wujuban wajibin istitare koyo shi to bayan wato ya ƙare bayani game da abin da ya shafi fi'ili mazi mabniyi na fi'ili amri shi ma mabniyi na da kuma bayani akan kashe-kashen su to sai shiga abu na uku shi ne fi'ili mudariri wanda yake so shi bayanin cewa to shi kan ya saba ma mazi da amri saboda in ma kalli mazi da amri kowannen su mabniyun na mutlaqa babu sabbi zai zubo mu'araba ko yaushe fi'ili mazi mabni na sai dai dada ahwalu bina'i su canza min fathin ila sukuni har shi ma fi'ili amri ko yaushe mabniyun na سيدي أحوال البناء استمزع من فتح إلى سكون إلى وطن حسب أما يكي والثالث نأكنسو tunda dama mun san guda uku ne mun ji madi mun ji amri na ukun su kowai faɗa mana mun san kowane na to shine yace wasalisu na uku mu'rabu shi kan abin wa da irabiya wato fi'ili mudari mu'radina ana mai da irabi amma ba haka dai aka mai da irabi ba suna da sharuɗa guda biyu. Na farko in ya ara, wato ana yi mai irabi ne idan ya ciranta, wato in ya ciranta min al inati daga nunin niswa. Wato na farko ya zama ya cira ya ciranta daga nunin niswa. Idan fi'ili wato mudari ya zan yana da nunin niswa, wannan ba za a yi mai irabi ba. shi an ma'anar sharaɗin da ya sa in ya ara min al'inasi idan ya tsira daga nunin niswa kenan duk sadda fi'ili mudari iya zan yana da nunin niswa to yuna ala sukuni kamar sauran waɗancan fi'ilai yan uwa ne kenan kamar irin wa kullil mu'minati yaqdudna min absarihinna to yaqdudna din nan in ma kalli yaqdudna kaga fi'lun mudari'un ne mabni ala sukuni لاتصاله بنون النسوة أولا ليه يا سر نون النسوة وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها على أنها قال لي يغضبن يحفظن هو اللي فعل مضارع متصل بنون الإناث wannan saduwar sararunar ilan shi yasa za a yi masa bina'i ba za a yi masa da irani ba إذن شيء فعله مدارئ معرب أما بشرط الشرط الأول أن يكون عاريا من نون الإناث كسر شيئا كيرا لك نون الإناث إما كيرا لك جريدة با تويابا لا جلد بناي ذا أجينا شبسة لسكوني مثال أجينا شبسة لسكوني شيني وأن في الله مدارئ يخضبنا da ya hafazna a cikin wannan aya. Na biyu ce wadda wakili ya zan ya tsira daga nunin taukiri amma sai samu da sharaɗi ya ce in ba sharabu nunin taukiri din nan da zan ta yi mu ba shara da shi wannan inda duk nunin taukiri da zan ta haɗu da fili mu dari ta yi mu ba shara da shi ba za a yi mai da ba hukuncinsa shi ne albinawu to in ya sanar da nun taukidi as-saqila ko al-khafifa yumna ala al-fashi shi kuma nun al-inas za a gina shi da sukuni amma nun taukidi khafifa ko saqila duka dai ne za a gina shi ne bisa ga al-fath kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce la yusjananna wa la yakuna min as-saqimin kaga yusjananna fi'l mudari' mabni lima lam yusamma fa'iluhu مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة ونائب الفاعل الذي مصدر فيه جواب تقديره هو ولا يكون فيما يكون فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الخفيفة لا محل لها من الإعراب قال ما كذا أن بإذن الله يسجنن ليكون هو الناس أن جين شبه فتحة saboda fi'ili mudari'i ne wanda ya tsaro da nuna taukiri tsakila ko kuma nuna taukiri hafifa saboda haka ya ce wa salisu fi'ili na uku shi ne mudari'i mu'rabu ana yi mai irabi amma ba haka dai aka yi mai irabi ba sai ya tira ya tira daga minal inas nurul inas in bai tira daga nurul inas ba mabni ala sukun na biyu wata taukiri ya tira daga nurul taukiri in bai tsira daga nuna taukiri ba mabni a alfarhi kuma nuna taukiri din nan in ba shara ban da wanda shike an samu wani abu yayi mubashara da ita irin su da tasma'unna wannan za a yi mai irabi shi na nan bisa ga irabi ne saboda an samu wawo jama'a ta shiga ko da yake ba gane ta gajiri ba to tana nan asali ne da tasma'unanna to irin wannan ko da yake ga nuna nan kana gani amma ba zai mubashara da fi'ilin ba wawul jama'a ta rabi saboda haka nan mu'rabun ba mauniyun bane to kenan ina ake masa li'raji idan ya tsira daga nuna li'nasi ko nuna tawkili to idan fi'ili mudari ya tsira daga nuna li'nasi ko nuna tawkili to za a yi mai li'raji ne a cikin ahwalul i'rab guda uku na farko yana ɗaukar rab'a dama mine ne irabi wannan canjin na raf'in ila nasbin ila jazmin to ana ne rab'a ina ake mai rab'a idza lam yasbiqhu nasibun aw jazim ilin mudali ana mai rab'a ne idan ya zan ba wani nasibi ko jazimi da zai yi mai jazma ko nasba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa rabbuka ya khluqu ma yasha'u wa yakhda'u kaga wa rabbuka ya khluqu ويخلق لنا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم والفاعل الذي المسلم فيه جوازا تقديره هو هذا شيء ما يشاء فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم شيء ما يختار فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم sai ma kalli waɗannan fi'ilan guda uku ya khluqu ya sha'u ya khtaru duka marfu'ai ne me yasa aka yi musu rafa saboda babu wani nasibun ko jazimun wanda zai musu jazma da haka za mu ce alamatu rafi haruka addammatu zahira wannan ana yi mafi ilimin rari ili rari da rafi na biyu ana yi wato liraji da nasbi idan ta baka hu adatu nasbi idan yanzu an samu adatun min adawatin nasbi al'adiya za mu kai ga babin nawasib abubuwan da ke nan ba da fi'ili mudari misali irin su an irin su la to duk sanda fi'ili mudari yanzu yana dauke da an kamar wa akhafu an ya'kula hunsi wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din kaga an yaghfira an ya'kula to da ya'kula din nan da yaghfira kowanne fi'ilin mudari ne mansubun bi al alaman nasba kai fatha zahira dusan da kaga fi'ili mudari yana dauke da nasu bi wannan zai dauke nan ba wuri na uku inda ake mai jazma shi inda ake mai irabi shine jazma ana wa fi'ili mudari jazma idan ya zan shi ma sabaqahu adatun min adawatil jazmi al'adiya shi ma an ka samu wata ala daga cikin abubuwan da ke yin jazma ga fi'ili mudari wanda za mu kai gare su insha Allah ta'ala irin su lam irin su lamma da makamantansu kamar lam yalid wa lam yulad أحط بما لم تحط به قال لم تحط لم حرف نفي مجزم وقلبه تحط فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون والفاعل غير مسلم به وجوبا تقديره أنت wannan shine wurare uku inda ake wafe ili mudari ili irali shine ma'anar wasalisu mu'rabun in ya ala min al-inasi wa tawkili in ba sharahu to bayan yayi bayani akan inda ake wato li'irabin fi'ili mudari'i da kuma inda ake masa bina'i to sai tirata ya zuwa ga harafi tunda dama abubuwan guda uku ne mun yi inda ake bina'in sunaye da inda ake li'irabin su mun yi kuma inda ake wato bina'in fi'ilai da inda ake li'irabin su yanzu zai shiga cikin harafi ya ce wal harfu bil bina qamin wal harfu shi kuma harafi qaminu macancanci ne wato shi harafi ya cancanta bilbina da gina wannan kamar magana ibn malik ta dauko wa kullu harfin mustahiqqun lil bina ma'ana ta kawai duk guda ce ma'ana illa alfazu dai ne ya canza sai shi ya umarni da qaminun maimakon mustahiqqun amma ma'anar su guda wal harfu bil bina qamin wato shi na nuhin dai الحروف كلها مبنية دكان حرفا مبنيين duk da dai wannan ibara wato wata ibn malikin ya yi umarni da ita shi ma ya bi ibn malikin a kanta to duka an yi musu gyara akan wannan ainihin ibara cewa harafi ba su ce mabniya ba cewa sun kai ya cancanci finaki to za ka iya cancantar abu amma ba a yi mashi ba don haka wannan ibara da suka yi ba cikakken ibara ce ba saboda ibara ce wadda ka cinayewa ka cancanci abu amma ba a yi mashi ba amma malamai masu sharhin waɗannan littafan guda biyu da ci alfiya sun malik da wannan alfiya sun yi ta maganganu game da ainihin wannan istiqaq a suna kawo wasu baituka da suke cewa kan mustahiqqin laysa yawqa mustahiq ورائم اللحوق أمر ما له وسلم الأمر لرب ما خلق وكل شيء في المقادير wato zai yawa akan samu wanda yana ya cancanci abu amma ba za a ba shi abin nan da ya cancanta ba zai yawa mai son shirki wani al'amari amma bai samu rikace ba da haka miƙa ma ubangiji al'amarinka ga abin da ya halitta kowane irin abu wato ya riga ya game da yadda aka kaddaro shi bayan da suke ne itirari da sun kai musu shine wal harfu bil bina qalin anan ghairu muwaddi ibara ce wata ya kamata a ce al-imamu suyaki ya ci gyaran ibnu malik da ya ce alfiya ta ce da masa ibnu malik to shi ya kamata a ce yana cikin ziyara to inda zai masa amma shi ma abin ya gurce masa bai samu yin wannan gyaran ba suka ce saboda ne الشيء يكون مستحقا لشيء ولا ينفعه shi kawai mutum na ya cancanci a bashi wani jagoranci ko wata diraya game da wani abu amma ba a bashi ita ba wanda za a yi ta ganin abubuwa daban-daban misali Allah maɗaukakin sarki ya cancanci bayansa su yi masa godiya kowa da kowa shi gode masa alhamdu mustahiqun lillah shine ma'ana alhamdulillah to amma kuma wa qalilun min ibadiyash shakur Allah ya ce masu godiya daga cikin bayina yan kaɗan ne kaga Allah ya shi da mahalicin kowa ya cancanci abu ya cancanci a yi masa godiya amma kuma masu yin abin ‘yan kaɗan na. Don haka wannan ibarar suka ce da ba irin da sun hakawo wani cewa dai su ce al'ufu kullum hama buniyatu to zai fi. To ala ai halin dai an san manuharsu ko da yake ibarar ba ta ba da wannan ma'ana ba amma dai an san abin da suke nufi al'ufu kullum ha mabniyatu wato harafi lazimin lilbina'i shi kamar irin fi'ili mazi ne da fi'ili amri ta kullum fi'ili mazi da fi'ili amri mabniyai ne ba irin fi'ili mudari ne wanda za a samu wani sharadi zai sa a gina shi wani in babu sharadi a yi mai da rabi ba ba irin suna bane wanda shi suna wani lokaci in yayi kama da harufa ta wani bangare za a yi mai zinadi idan bai yi kama ba za a yi mai irabi to shi harafi ba a ba shi damar in yayi kama da sunaye a yi mai irabi tunda an ba harafi wannan dama to shi harafi ba a ba shi wannan dama ba dan haka al-hurufu kulluha mabniyatun hukunci guda an kawo su kullu harfin lazimin lil bina'i kamar yadda mun kayo bina'i bayani akan bina'i luzum akhir al-kalimati halatan wahida bina'i shine kalima ta lajjanci waton ma'ana guda wannan miza ta dina'in alhurufu kullu ha mauliyatun miza ce wadda harafi ya bambanta daga suna da fi'ili da ita to da mun yi cewa al'asma'u min hal mubarab wa min hal mabni al'af'alu ita ma min hal mubarab wa min hal mabni amma alhurufu kulluha mabniyatun abubakar ibn siraj yana cewa alhurufu haqqu hal bina'u 'ala sukun haruffa ya aka ce mabniyai ne to wani irin bina'i za a yi musu to shi ne suke saɓani shi ne abubakar wani siraj yake cewa haƙƙo hal bina wa ala sukun abin da ya cancanta to shi ne a gine da bisa da sukuni dama an san wal asulu fil mabni da sukino dama asukunu shi ne asali ya ce to duk abin da kaga an gine bisa ga wani wasali na fatha ko na kasra ko na zamma to inna ma hurrika li sukuni ma qablahu wannan masalin da zaka gani an yi fatha ko an yi kasra ko an yi dhamma to an yi shi ne saboda an samu sakini kaga sakine guda biyu ba za su haɗu ba to ijtima'u sakine da nan shi yasa an kai musu wannan haraka ta fatha ko kasra ko dhamma amma dai dukkanin hurufu gaba ɗaya shiga an yi ibn sirai shine mabniyatu ala sukun ɗauye ne al-suku wannan shi ne ra'ayinsa amma malamai sun bi diddigin haruffa sun gano cewa tarido alaiha jami'ar haraka filina sun ce wato ba irin kaulin ibn siraj ba na cewa koyo shi kowane harafi ya kunya al-suku ne ba su taya kan haka nan ba sun ce akwai haruffan da ake gina bisa ga bamma akwai wanda ake gina bisa ga kasra akwai wanda ake ginewa bisa ga fatha kamar yadda akwai wanda ake ginewa bisa ga sukuni kamar yadda ya ambata an yi ittifaqi da shi ana to al-huruf al-mabniyatu ala sukuni suna da yawa kamar yadda aka sani haruffa a cikin nahwu haruffa suna da yawa harafi ya kai 80 akwai masu lisa su iya da dari amma dai waɗanda an kahi ainihin ittifaqi akan su shine haruffa 80 daga cikin wanda ake gina ya bisa ga sukuni akwai irin su hatta imma irin su illa izma ala irin su ada khasha hala hala na'am da makamantan su irin su ajal irin su ya irin su ta'u tari sakina irin su an ko in ko man ko min ko bal da an da bi da makamantan su irin su an akwai wanda ake gina ya bisa ga fatha kamar irin su sinun irin kalla sa sa ya'lamuna kaga sa'aqumu kaga wani alfafi na irin su fa'un fa'ul afifi fa'un ko shi wani yana alfafi ce irin su kafin tashbihi ka zaidun ka irin su wawu wawu da ran suwa ko afafi wa wallahi irin su nunun niswa na da makamantar su irin su summa irin su rubba irin su saufa su lata duk waɗannan wani yana alfafi ne akwai kuma wani yana alal kasri irin su ba'u ba'ul jarri irin bi ko lamun jarri irin su jairi da makamantansu akwai wani ya ba'ala dhammi irin su da'ul mutakallimi da rabtu wannan suna ne ko irin su wato wannan munzu da makamantansu shine irin su da'ul mutakallimi wannan sunaye ne ba harufa ba irin su dai munzu irin su mullahi mu tarasuwa to da makamantansu waɗannan haruffa kuma sun karkata su akwai masu aiki a koren da ba su aiki a koren da ke aiki su yi aikin jarra ko nasba ko rafa ko jazma akwai kuma waɗanda ba su aiki kwata-kwata masu aikin su ne wato malaman nawa ke kira al'anila waɗanda za a iya samun su sun yi aiki ga suna sun yi mai nasba ko sun yi mai jarra ko kuma a same su sun yi jazma da fi'ili ko sun yi mai nasba shi ma to da makamantan haka nan kamar yadda ibnu malik yace siwa mu mal harfu ka hal wa fi wa lam fi'l mudari'un yali lam kaysha to anan a ƙarƙashin wannan baiti ibnu aqil yake cewa ibnu malik ya kawo misali ne da hal da fi da lam don shi nuna cewa fi'il a harufa sun kasu gida biyu akwai muhtassa akwai ghayru muhtassa ce hal ba muhtassa ba ce hal tana iya shiga cikin sunaye hal zaidun qa'imun tana iya shiga cikin fi'ilai hal qama zaidun da irin su baldu irin ta ne sannan ya kawo fi don shi nuna muhtassa bil asma'i sannan ya kawo lam don shi nuna muhtassa bil af'ali to ire-iren waɗannan harufa waɗanda suke amilatun masu aiki ne suna aiki in ma su yi jarra ko su yi nasba ko su yi jazma su ma suna da yawa irin su alba'u atta'u alkafu allamu alwawu irin su musulmin su ma irin su inna da yan uwanta irin su lakinna da makamantansu akwai kuma muhimmala waɗanda su kuma ganin su ɗaya aka yi haruffa ne amma ba su aiki za a isko su cikin kalima yadda sun fi isko kalimar nan ba za su canza ta ba irin su kan irin su ban irin su halka waɗannan muhimmalatun ne ba su aiki na yin nasba ko na yin jazma ko makamantansu waɗannan su ne ainihin haruffan da yake ishara gare su akan cewa wal harfu dilbina qadim kaga shi harafi to macancanci ne dilbina'i da ginewa wato al hurufu kulluha duk kashe kashe waɗannan haruffan gaba ɗayansu da masu aiki da marasa aiki da muhtassa da mushtarika to duka dai alhurufu kulluha mabniyatun to bayan yayi bayani akan cewa harufa mabniyai ne to sai ci gaba da bayani game da abin da ya shafi bina'i yace waqtartu fi ma qabla an yurakkaba wasitatan la tabnihi aw tu'riba wato waqtartu na zabi fi ma ko fiha wato wata nuska tana sa waqtartu fiha qabla an turakkaba wasidatun ko wasidatan shi ma ga wata nuska wasidatun ko kuma wasidatan yan ce wasidatun sai zan anna an kashahi waqtartu fiha qabla an turakkaba annaha wasidatun in an kai nasba sai zan kana da sunanta an kashahi waqtartu fiha qabla an yurakkaba kaunahu wasidatan wala ayi halin na zaɓi wato kasancewar al'asma'u ƙabla tarkibi shi ne fi ma ƙabla an yi ba sunaye kashin a yi musu tarkibi idan mun kaga kalima kawai ba a yi tarkibin ta mun haga zaidon kawai ba za mu ce wannan kalima ta zaidon mu'arabatun ce ko gairu mu'arabatun ba abinda ni zaɓa wasiɗa menene ma'anar wasiɗa shine ya fassara ya ce latarin kakkace wannan kalima mabniyatun aw tu'riba kuma kakkai mata al-i'rabi kakkace hadhihi al-kalimatu mu'rabatun balle akai ga wani irin irabi za a yi mata rafa ko nan ba ko jama a'a kwata kwata ba mauniyatun bace ba mu'rabatun bace to wannan baiti yana cikin ziyadatul imam suyuti ala alfiyatul malik wato kali ne yayi na waton akan abinda ibn malik bai ambata ba a cikin littafin na cewa bayan bayani akan mu'rabatul asma'i wal af'ali wal wato wal af'ali da kuma binadi akan sunaye da fi'ilai da haruffa to akwai abin da baka sashi cikin waɗancan kashe-kashe gaba ɗaya baka sashi cikin mabniyatu baka sashi cikin mu'rabatu to shine al-Imam Suyuti ya kawo wannan baiti don shi ziyada ga abin da Ibn Malik ya ambata wannan matsala ce ta al-asma'u qabla at-tarkibi sunaye kahin ayi tarkibi inda anan al-Imam Suyuti ya nuna muna tarjihin sa da kuma zaɓin sa yace shi kam abin da ya zaba kaga cewa zaɓi yayi yana ishara zuwa ga cewa akwai saɓani na malamai. Malamai sun yi saɓani akan a cikin wannan matsala bisa ga ƙauli guda uku. Wasu suka ce wasu ɗaci wanda shi a ƙaunin da ya ambata na farko wanda kuma shi ne abin da ya zaɓa. Cewa al'asma'u ƙaunar tarkibi wasu ɗatun. Ba za ka kira ta mabniya ba, ba za ka kira ta mu'arwa ba. menene dalili li'adalil mujiri da kullum yau saboda kowanne yana da dalilin da zai sa a shi mun ce dalilin da ke sa a gine a bina'in sunaye shine ya zama sun yi kama da haruffa ta wani ɓangare daga cikin ɓangarori guda shida da muka ambata waɗannan sunayen waɗanda ba a sa cikin tarkiri ba babu wani shaba ko wata kama da za a ce sun yi kama da harfa ta kowane bangare a ra'ayin su imamu suyuɗi wanda ra'ayi ne na abu hayyana shi imamu suyuɗi ya ga ra'ayi ne na al'imam abu hayyana da cewa lallai babu wani dalilin da zai sa a yi iraki kuma babu wani dalili da zai sa a yi da iraki saboda ba ba su kasance cikin tarkibi ba shi ɗaya ne dalili to kauli na biyu masu cewa mabniyatu shine ambata da latarin wannan ra'ayin al-imam ibn al-hajim yace shi kan ra'ayi ne al-asma'u qabla at-tarkibi mabniyatu yace menene sababul bina'i yace adamu tarkibi rashin tarkibin nan da an ba a sa su cikin tarkibi ba to shi a dalili wato sababin ya ɗauke shi mun samu wani sababi kenan don asbabu guda shidda mun ka ambata wanda malamai sun kai ittifaki akan su ke sa a gina sunaye to amma ibn al-hajib ya ƙara mana a sababin sabi'u yanzu da cewa idan suna ya zan ba a sa shi cikin tarkibi ba to zai zama mabniyin wannan shine ra'ayin Ibn al-Hajib kuma Ibn Malik shi ma ya bi Ibn al-Hajib akan wannan ra'ayi amma shi ba wannan sababi ya ambata ba yace shi kuma sababin bina'i ne al-ihmal yace waci da an kai da wannan suna ba a sa shi cikin tarkibi ba to yayi kama da harfa fil ihmali kasancan mun yi wa kai ko kauli jamu mala suka aka ce duk sunan da an kai watsi da shi yanzan an bar shiga yanan sagaga to sunan nan mabni na to ibn malik ya ce dan haka al asma'u qabla tarkibi wato mabniyatun li kauniha muhmalatan duk sunan da ba a sa cikin tarkibi ba an yi watsi da shi ne to tunda an yi watsi da shi mabniyun na na'am kada ni saboda ni la amilatan wala ma'amulatan ita ba mai aiki bace sannan kuma ba ai aiki a cikin ta ba to kauli na uku aw tu'riba shi ne masu cewa lalle al'asma'u qabla tarkibi mu'rafatan saboda shi kuma bina'an ala anna adama tarkibi laysa sababin ya asbabul bina'i so kace rashin tarkibi bai cikin asbabul bina'i waɗanda malamai suka yi ittifaki akan su guda shida dan haka wannan kama da ibnu malik yake ta yi kama da muhammala babu ta ba su yarda da wannan kamar ba sun kace saboda salihatu lil amali la dakhala alaiha al awadih suka ce da ana ɗauko amiri na asar cikin ta ai za ta yi masu cewa kuma alamun tarkibi ai da an yi tarkibin kuma za ta tashi daga alamun tarkibi don haka wato suka ce lalle muharabatun ce ba wani ya kan ba wannan shi ne ra'ayin al'imamun damashiri shi aka wannan ra'ayi na uku wanda al'imamun yudi dai shi ya ƙara magana ya zaɓi cewa bai bi masu bina'i ba bai bi masu li'irabi ba shi ya ɗauke shi wasiɗa bainal mu'rabati wal mabniyat to alhamdulillah ta'ala wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ala alihi wa sahbihi wa ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك